طيب لا تصرف اسما هاز علتين لا تصرف اسما حاز علتين من تسع أو واحدة كتين فاعض سف أنف أعرف أعجم اجمعي ركب وزد والفعل زنه تمنعي وألف التأنيس والجمع التي قامت مقام علة وعلة فالعدل فالعدل مطلقا كمثنى وعمر والوصف أصلا منعت كأغر مؤنث التا على من كالمعنوي ومنع هند لك نوح قد قوي معرفة الأعلام مثل زينب وعجمة الأعلام قبل العرب الجمع منتهى الجموع دون تا مركب الأعلام بالمسجئة الزائدان ألف ونون في أعلان أعلان فعلان ووصف ينتفي فعلانة عنه ووزن ووزن الفعل إن يختص أو يغلب بالتا مغر ولاضطرار صرف غير غير المنصرف وقصر مدلول وفي العكس اختلف
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yammacin muna daren ranar lahadi zai zamo daren ashirin da biyar kenan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a kalandar bature muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karbe waɗannan ayyuka da muke gabatarwa kurakurai kuma allah subhanahu wa ta'ala shi yafe muna za mu ci gaba da darasi na ashirin a cikin wannan littafi mai albarka littafin nahau wato wanda aka rubuta masa da atuhatul wardiyya wadda manzuma ce fi ilmin nahwi wasaf wadda ibn al-wardi rahimahullah ta'ala ya rubuta a satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen babin at-tahdhir wal igram yau za mu tashi a sabon babi shine ma la sarif a baiti na ɗari ɗaya da goma sha uku a wannan babi babi ne mai matuƙar mahimmanci ga ɗalibin ilimi domin shi malayan sarif suna ne daga cikin sunaye za a yi magana akan suna wannan babi ya keɓanta da suna ba za a yi magana akan wato aiki ba sannan shi malayan sarif yana daga cikin al-mu'rabat min al-asma baya daga cikin al-mabaniyat bai cikin al-mabaniyat saboda haka yana daga cikin bangaren al-mu'rabat min al-asma sai dai yana da wata sifa wadda ya kamata ɗalibi ya sani wadda ita ce za a yi bayaninta ta a malayan sarif shi ne sunan da yake shi ne kullusmin la ya ƙabalu a tanwina walaljar wadda shi ake kira da malayan sarif duk sunan da baya karɓar tanwini a ƙarshensa sannan baya karɓar jarra harafin ƙarshe bai karɓar jarra baya karɓar tanwini to wannan shi ake kira da malayan sarif kina yana karɓar arrafa'u sannan yana karɓar annasu cikin alharakat da suna ke ɗauka kamar arrafa'u annasu aljarro sai zai ya ɗauki guda biyu ya ɗauki arrafu da annasu amma ba ya ɗaukar aljarro kaga la'irabinsa na kisu la'irabi la'irabinsa ba cikakke ba ne sannan ba ya karɓar talwini da ya ce talwini shi ne suka ce nunun za'idatun talhaƙo akhirar lismi ko lafzan lahaɓa wadda shanki kira da tanwini wata nunun ce da za ka ji ta a ƙarshen sunawa a bar ƙarawa amma a lafazi za ka ji ta ba za ka ganta a rubuce ba to shi ma layan sarrafa baya karɓarta to waɗanda abubuwa su ya kamata mu sani to shi ne a mala yake cewa malayan sarif kenan malayan sarif shi ne mala ya ƙabalu a tanwina walalijar sunan da ba zai karɓi tanwini a ƙarshensa ba sannan ba zai karɓi jarra ba sai ke cewa to ba wai haka kawai suna zai zamo malayan sarrafa ba akwai dalilai domin al'asulu an ya kuna lismu munsarifan haza huwa al'asul suna ya zamo munsarifan wannan shi ne asali to amma zamansa da cewa malayan sarrafa ko layan sarrafa to haza khurujun anil asali fita ne daga asali to duk sanda kuma abai fita daga asali ba zai fita daga asali ba sai daga wasu dalilai sai akwai dalili to wayannan dalilai a malam zai bayani a kansu to shi ne ce la tasrifis man haza illataini la tasrif karka yi tasrifin isman wani suna ko kuma kowane irin suna wannan na kira eh lil itlaq duk sunan da zai karbe waɗanga abubuwa guda biyu to la tasrif karka karka yi tasrifin sa ma huwa tasrif eh shine karbar tanwini ko kuma ko kuma jarra to duk sunan da haza illataini ya tara illoli guda biyu to la tasrif karka juya shi karka yi tasrifinsa karka yi masa tanwini sannan kuma karka yi masa jarra shine ma'anar haza ay damma ko jama'a illataini illoli guda biyu min tis'in daga cikin illoli guda tara ay min tis'i illatin daga illoli guda tara kenan illolin nan guda tara ne to duk sanda ka samu suna ya ɗauki illoli guda biyu cikin tara to karka yi tasarifinsa a wahidatan ko kuma ya zan ya tara illa ƙwaya ɗaya kataini amma sai dai illa tana da ƙarfin da ta kasance kamar wa'yancan illoli guda biyu saboda haka akwai wata illa mai ƙarfi ita in suna ya siffantu da ita to ta wadata amma al'asuru shine suna ya tara illoli guda biyu sannan ya cika sharaɗin cewa layan sarif amma akwai wata illa saboda ƙarfinta eh idan suna ya tara ta to hawaye layan sarif saboda a zahiri za ka ga kamar illa ɗaya ce amma a hakika illa guda biyu ce eh illa biyu ce kamar yadda misalai za su to ina illolin guda tara shine ya ce ga su kamar haka fa'adil sif annif arif i'jim ijma'i rakib wazid wal fa'ila zinhu tamna'i ma'ana فعدل صف النث أرف جمعيل أرف جمعي أرف أرف جمع مجي ركب وزد والفعل زنه تمنعي وانا سنة إلو لي قد تري تترى مكا فعدل صف النث أرف اعجم اجمعي ركب وزد والفعل zinhu zinhu shine cikon na tara to waɗannan illoli guda biyu a guda tara da ya tattara a wannan baiti su ne duk waɗancan baitoci sharhinsu ne aka yi sharhinsu sharhinsu aka yi sun haka duk sauran abayati da za su biyo baya har zuwa ƙarshen babi to sharhi ne akan shi wannan baitin kwaya daya saboda haka in ka fahimci abin da wannan baitin ya kunsa to sai fahimtar wa'anci abayata da za su zo sai ya maka sauki to shi ne fa'adil sif annis arrufe jimijma'i rakib wazin wal fa'ila zinhu tamna'i abu na farko fa'adil shine al'adul abinda ake kira da al'adulu shine khurujul lismi an sigatihi al-asliya suna ya fita daga sigar shi ta asali ga yadda yake asali amma kuma sai aka sake kera shi aka juya shi sai aka bai da shi zuwa ga wani asali wanda ana kiransa da al'adulu to shi kala biyu ne kamar yadda zai ambata nan gaba akwai al'adulu alhaƙiƙi akwai al'adulu at-taqdiri akwai adulu na haƙiƙa akwai adulu kuma na taqdiri al'adulu alhaƙiƙi kamar misali irin su masna sulasa ruba'a ko uhada ko maslas ko marba duk wannan duk waɗannan sunayen akwai adalu a cikinsu shi masna asalinsa isnani sulasa asalinsa eh eh wa sulasa asalinsa menene salasa ba salasa to ba salasa shi kuma ruba asalinsa arba'a to kun ga waɗannan adadu ne kowannen su adadi ne to sai aka yi adalu ɗinsu ma'ana aka juya su daga wannan siga ta asali sai aka ce kawai masna sulasa ruba kamar bada Allah ta'ala fanki huma qaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba ma'anar aya fanki huma qaba lakum minan nisa'i ithnatayn ithnatayn shi ne takalirin shi ne ma'anar masanaɗin da aka ambata eh amma sai aka ce eh masana sai aka yi shi madadin isnataini isnataini fankihu ma taba lakum min an-nisa'i isnataini isnataini wannan shi ne takaliri a to haka su ma sauran misalan suke wa sulasa wa ruba haka nan uhadu za ka yi cewa ja alƙawun uhadu bi ma'ana ja shi kuma uhadu ma'adulun ne min wahidu ai ja alƙawun wahidan wahidan mutane sun zo ɗaya bayan ɗaya kinan ba gaba ɗaya suka zo ba to shi ne sai ka ce ja alƙawun uhada madadin wahidan wahida to hada din nan kaga ma'dulun ne min mi min wahid to kun ga an samu abin da ake kira da mi da al'adu to kun ga illa ɗaya an ka samu to in mun shiga cikin sharhi zai gaya mana illa ta biyu da aka samu cikin masna sulasa da ruba'a ko shi ohad tunda ya ce in suna ya haɗa illa guda biyu ko kuma illa ƙwaya ne wadda za ta zamo kamar kataini kamar waɗancan illolin guda biyu to a nan sunan ba za ka sarrafa shi ba to sai sif to a kamin mu shiga sif sannan akwai al'adulu wanda ana kiransa al'adulu hakiki wanda da mun ka ba da misali akwai al'adulun takadiri shi kuma irin kamar umaru ko zuharu ko zufaru ko hubalu ko mudaru duk waɗannan sunayen ma'adulai ne shi kuma suka ce duk wani alami da ya zo da sigar fu'ala ko fu'al to asalinsa za ka ga ma'adulun neman fa'ilin asalin wazanin fa'il amma sai aka yi adadu dinsa sai aka mai da shi fa'al kamar umaru ma'adulin ne min amir asalin umaru amiru sai aka yi adadu dinsa saboda an rasa wata sifa illa al'alamiya to sai aka kaddara adal dinsa kan cewa daga amir zuhalu asalinsa daga zahiru zufar asalinsa zafiru mudar hubal ga sunan da yawa kan fahimci wannan to wannan ana kiransa da al'adulu a taƙadiri mun ji adalu ko? ta sai ce sif wannan muna sharhi ne kamin mu shiga cikin sharhin malam don ku ɗan fahimci abin sif sai alwasfu al alwasfu ita ma illa ce to ita alwasfu din nan shi ne a siffanta abu da wata sifa a siffanta abu da wata sifa kamar talauni haka kamar ahmaru aswadu abiyadu azaratu da makamantansu wannan dukan su ne ne wasfu ko sakaran kaga shi ma wasfu ne sakaran gababa kaga shi ma wasfu ne to wannan ana kiransa da alwasfu azzaraku aswadu abyadu ila akhiri ko kuma sakaran gababan a ƙashan sunan da yawa zama'an suna nan da yawa to wannan duka sun samu illa ɗaya ta alwasu zai ce annif sai a ta'anif shi ne suna ya zo da sifa ta mata wadda ke nuna cewa wannan sunan sunan mace ne to shi ta'anisi kala uku ne akwai at-ta'anis bil alif shi kuma ya kasu kashi biyu akwai at-ta'anis bil alif al mamduda akwai at-ta'anis bil alif al maqsura to za a yi bayani a kansu a amma misalan su kafin mu kai at-ta'anisu bil alif al mamduda irin su asma'u irin su ashiyawu irin su zakariya duk wannan ta'anisi ne da alif mamduda at-ta'anis bil alif al-maqsura irin su sugura zukura eh hubula ila akhiri shi kuma ta'anisi ne da alif al-maqsuratu saboda alif din an yi kasar dinta ba a yi madda dinta ba kamar yadda aka yi madda din asma'u an gani sahara'u wannan sai aka ce hubula zikira kubura subura duk sunayen mata ne ana fahimtar wannan salma ila akhiri sannan akwai at-ta'anisu bita bita'in ta'anis wanda shi aka fi sani shi kuma kala biyu ne shi ta'anisi na mace mai tawo akwai at-ta'anisu bita'in ta'anis al-haqiqi akwai kuma al-lafzi eh fatimatu kaga akwai ta'un ƙarshe ko to wannan mu'annas ne bi ta lafziyun haqiqiyyun sannan akwai talhatu shi kuma ta'anisun ne lafzi ghairu haqiqi talhatu saboda ya kare da ta'ut ta'anis amma ana nufin sunan namiji da shi in an nufi namiji ne talhatu kala na uku sai at-ta'anis al-ma'nawi at-ta'anisu al-ma'nawi shine shi kuma wanda babu alif tare da shi kamar wancan da muka ambata ko al-mamduda ko al-maqsura ba ko daya sannan ko babu ta'ut ta'anis kamar zainab hmm? kaga ba tawo ba alif kamar hindu ba tawo ba alif ba hindatu ba hindu eh mun san sunan hindu ko kaga ba tawo hmm? kamar shammar shi ba sunan mace ne da makamantansu irinsu saƙa to wannan duka ana kiransa da at-ta'anis al-ma'anawi to sai ce arif na hudu sai al-ta'rif shine al-alamiyya shine zan suna yana da alamiyya yana da sifa ta alamiyya a cikinsa ma'anar alamiyya shine da an sunan yanka ne ana faɗansa kowa ya san da wani ake to wannan ana kiranta da al'alamiya misali ana cewa ahmadu to duk wanda ahmad ya san da shi ake wanda ba ahmad ba kaga ba zai amsa zaidu ba zai amsa ba yazidu ba zai amsa ba sannan ijin sai al'ajamiyyatu shine suna ya zamba larabawa sun ka asa shi ba asalinsa wasu masu wani yare na daban wanda ba larabci ba su suka aza wannan suna amma sai larabawa suka aro shi suna ta'ammali da shi wannan yana da yawa ko al-ajamiya shine duk asali duk abin da ba larabci ba hausa ajamici turanci ajamin eh yorbanci haka fulatanci duk wani yare inda shi ba larabci ba to ana kiransa da ajami sabani yadda mun kasani to ita wannan ajamiya ita ma ta illace illace a cikin suna shine malamai na cewa duk sunaye duk sunayen annabawa da suka zo a ƙur'ani in banda suna hudu to duk a jami'ai ne suna hudu kawai an na larabci wa ya san hudu ne na ɗaya ko yi shiru suna hudu kawai su kaɗai ne larabci a ƙur'ani sauran duka a jami'ai to waɗanne sunaye akwai zaidu akwai suna wani annabi zaidu ittaƙilla ya shek eh eh shi ne yawwa suka ce muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammadun rasulullah babu shi a ƙura'ani to na biyu salih babu salih cikin Qur'an na uku shu'aib babu shu'aib a cikin Qur'an na hudu hudu wannan su kadai ne larabci inda na annabawa awa duk wani sunan annabi wanda ba wannan ba to suka ce a jamini al-hattab yayi wannan magana a littafinsa mutammimatul ajr rumiyya in kun samu littafin za ku ga yayi waɗannan bayanai to kenan irin su Ismail, Ibrahim, Idris, Ishaqa, Yusuf, Yunus, eh, da makamantansu duk wayannan a jami'ai ne, dukansu a jami'ai ne, kenan ba za ka yi musu tasiribi ba, ba ka sarrafa su. To wannan shi ake nufi da ujuma. Hmm? to sai na gaba na shida shine ijma'i shine aljam'u suna yazo da siga ta jami dan asali suna yazo mufradi haza huwa al-asl to idan aka kawo suna da siga ta jami an fitar da shi daga me daga sigarsa ta asali an eh kamar masajid jam'u masjidin eh darahim jam'u darhami dananir jam'u dinar da makamantansu sai rakib na bakwai shine tarkibi tarkibi to tarkibin kala kala ne akwai at-tarkibul majzi akwai at-tarkibul idafi akwai at-tarkibul isnadi akwai a tarkibul wasfi kala hudu ne to ɗayan ake nufi shine na farko a tarkibul majiziyu me ma'anar tarkibi majizi shine a kawo sunaye guda biyu sai a haɗiye su sai su koma suna guda asalinsu suna biyu ne amma sai aka cakuɗe su sai suka koma suna ɗaya kamar ma'adi karima asalinsa suna biyu ne ma'adi daban karib daban to sai aka haɗe su hadara maut suna biyu ne hadara da maut ba'ala bakka shi ma suna biyu ne ba'ala da bakku sai aka haɗe su sai suka ba da suna guda to haza huwa tarkibul majziyu to ita ma in ka samu suna da irin wannan siga an samu illa an samu illa kwaya ɗaya yawan sai a nemi guda su zamo biyu sai suna ya zama mamnu'un min as-sarf to amma irin su a tarkibul idafi irin su Abdul- abdullahi abdurrahman wanda wannan baya ciki eh a tarkibul isnadi shi ma baya ciki baya ciki a to wannan kenan sai ce wazid sai a ziyada shine ziyadatul alif wan nun fi akhir al-ism suna yazo da ƙari na alif da nuno a ƙarshen sa shi ma wannan illa ce wadda za ta sa suna ba zai sarrafu ba irin su Usman kaga akwai alif ƙarshe sannan nuno Thauban eh Humran Salman ila akhirih to shi ma wannan ziyada ke wal fi'la zinhu ko kuma aka samu suna ya zo da siga ta wazanul fi'il mun san wazanul fi'il ai ko akwai fa'ala fa'ala da makamantansu akwai ya fa'al ko to sai muka samu suna ya zo da irin wannan siga ya fa'alu ko ya fa'ilu ko ya fa'ulu ko fa'ala ko fa'ala ko fa'ula wannan su ne siyagul fi'ili to sai muka samu suna ya zo da ɗaya daga cikin sigogin nan da aka ambata to shi ma kaga ya samu illa domin kharaja anil asl don siyagul ismi daban siyagul fi'ili daban sigogin fi'ili daban sigar suna ita ma daban to shi ne ce tamnai to kana hana suna tasrifi idan an samu waɗannan sharuɗa guda tara da an kani safa a to kowane kowace illa da ya ambata cikin illolin nan guda tara su ne yanzu ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ya yi sharhinsu ya faɗi kuma wace sifa ce ke haɗuwa da sifa kaza sannan suna zai zama ba zai sarrafu ba sannan wace illa ce ƙwaya ɗaya in muka same ta a suna ta wadatar tunda yanzu ya kawo mana illoli ko fa'adil sif annif arrufe jimijma'i rakib wa zid wal fi'la zin hutamna'i da ka haddace wannan baitin to ka ka samu makami ka san illoli wannan zai taimake ka sai ka fahimci babin yadda ya kamata amma in baka haddace su illolin nan guda tara ba to wannan babin yana da wahala ka fahimce shi yadda ya kamata to yanzu zai shiga sharhi akan su illolin nan guda tara wa alifat tanisi wal jam'illati قامت مقام علة وعلة تو ألف التأنيث ألف قدابيو داما منتي التأنيث بالألف بكلا بيوك أمبتابا أقوي الألف الممدودة أقوي الألف المقصورة دون من كاو مثالا تسيتي ودنن ألف قدابيو أي وألفان حذف النور لأجل الإضافة alif guda biyu na ta'anisi idan suna ya zo da ɗaya daga ciki wali jami'i ko suna ya zo da siga jami'i allati su su biyun nan da alif ta ta'anisi da jami'i to kowaccensu qamat maqama illatin wa illati kowace in suna ya zo da ita za ta tsaya matsayin illa guda biyu in ka samu suna ya zo da alifin tanis to shi kenan layin sarif sau da haka waɗanda muka ba da misali a ɗazu irin su ainihin asma'u za ka ce ja'at asma'u ra'aitu asma'a sallamtu ala asma'a ba za ka ce ala asma'in ba za ka ce ja'at asma'un ba in ka yi haka to wannan yana nuni kan cewa baka san arabiya ko ba ka da nahawu ba ka da ba ka da nahawu ana fahimtar wannan zakyau a saboda mi asma ta ma'annas ne a ga alif mamduda haka na ashiyahu hmm? ko saharahu eh hazihi sai ka ce saharahu daji filin daji eh ra'aitu sahara'a zahabtu ila sahara'a kaka ce ila saharai ila sahara tun da dama mun faɗa menene as-sarfu shine at-tanwi da kuma jarra shine jarra to wannan ke haka ne alif din ma makasura ce duka al'amarin haka yake zaka ce hadhihi kubura ko subura ra'aytu subura marartu bi subura hmm to duk wannan a shi ma mamnu'un ne min sarf idan ka zo li'irabi zaka ce ja'at subura ja'a eh fi'l madi wa ta'u ta'nif la mahalla laha min al-i'rab subura sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi hmm eh eh ba ce dumma abdammatu ba ba duba babu dumma eh abdammatu eh na eh eh na shikenan to ra'aitu sugura ra'aitu fi'lu mabai sugura أها مفعول به منصوب وعلامة نصبه ثم مررت بصغرى مررت فعل وفاعل به حرف أها مبني صغرى اسم أها وعلامة أها نعم الفتحة المقدرة على الألف لأنه ممنوع من الصرف ترى ما هذا الشيء اللي كذب أفهمته eh amma in kace al-kasratul muqaddara kaga baka fahimci kenan baka gane babin ba saboda haka fataha za ka kaddara a ka'ali tun da dama mun ce mamnu min sarf baya karban mi jarra to don me za ka cewa kuma za a kaddara kasara a ka'ali a to shine abin da yake faɗa sai walijam aljam shine sigatun muntaha aljam to me yasa wannan illa ta zamo kwaya ɗai ko makama illatin wa illatin suka ce saboda at-ta'lif fi maqami illati zaman sunan mu'annas shi kashi illa shi sannan illa ta bi kuma lizimta shi ga ta'anisin ta yadda duk siga da ka zo da shi ba zai fita daga wannan siga ta ta'anisi ba ita ba illa ce ba yadda za a yi sugura ya koma wani suna na daban alhali ba na mace ba to wannan ke shi kuma aljam shine suka ce sigatu manta halijin shine sunan da ya zo da ma'auni guda biyu ko mafa'ilu ko mafa'ilu duk sunan da ya zo da wannan wazanin eh to la yansarif kamar masajid ala wazni mafa'il دنانير على وزن مفاعيل مصابيح مفاعيل to duk sunan da ya zo da wannan sigogin guda biyu layan sare baya karɓar jarra baya karɓar tanwi saboda haka zaka ce hazihi masajidu ra'aitu masajida ba masajidan ba eh dakhaltu fi masajida eh an fahimci wannan zakyau to da haka kace dakhaltu fi masajidin a'a fi masajida to haka suna nan da yawa masabi kamar faɗi Allah ta'ala wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha kaga bai ce bi masabihi ba tare daga harfu jarrin ba'u ya biyo bayan bayanta to su waɗannan guda biyu shine yace allati su biyu dinnan qamat maqama illatin wa illati wannan darurar waka ce ta saye adabi a ka'idar larabci in za ka ambaci abubuwa guda biyu to ba adabi za ka yi ba inda suna karɓar tasniya a ƙa'ida kawai kamata ya ce ƙamat maƙama illatai to amma in yi haka baitin zai kalle to saboda zarurar waka sai ce ƙamat maƙama illatin wa illati eh misali zai dubi sun kasu to a ƙa'idar larabci ba buƙatar ka ce ja'a zaidun wa zaidun wanda ya nuna baka san arabiya ba a'a sai ka ce ja'a zaidani shike ja'a zaidani ba cewa za ka yi ja'a zaidun wa zaidun ba zaidu ya zo kuma wani zaidu ya zo to wanda ya zan gwaranci kenan eh sai ka yi tasniyarsa ko kuma suna da yawa jam'i su uku ne to ba cewa za ka yi ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun to wanda ya nuna ba ka da balaga a kawai za ka ce ja'a zaiduna ko ja'a zaidu zaidu da yawa sun zo shi kaga wannan ya bayar da waccan ma'anar da kake sun ka bayar sannan kuma cikin jimla takaitacciya halishin ka bakin ka bai gaji ba ko mai saurare ba ka bata mai lokaci ba amma in ka tsaya cewa sai ka jero ja'a zaidu wa zaidu wa zaidu kaga ka wahala eh harshen ka ya wahala sosai sannan mai sauraren ka ka bata mai lokaci da ka ce ja zaiduna kaga shikenan cikin takaitaccen lokaci sai ya shagaltar da abin sauraren sa da wani abu na daban to saboda rurar waka ce yace qamat maqama illatin wa illati to saboda haka waɗannan illolin guda biyu su ne ishara zuwa gare su a farkon baiti awwahidatan qataini duk sunan da ya dau siffan nan guda biyu to shikenan da ya dauki siffofin nan ɗaya daga cikin su to layin sarif ko dai at-ta'risu bil alif alif din ko al-mamduda ko al-makasura ko kuma ya dauki sigatu muntahal jumu' shi ma jam'in nan sharaɗinsa ya zo da siga guda biyu ya zo da siga guda biyu ko dai mafa'il ko mafa'il masajidu eh masabihu dananiyu ala wazani mafa'il to shi da abin da yake a magana a kansa to sannan kamar da zai faɗa sharaɗinsa shi jami yana da wani sharaɗi kuma ya zan baya karɓar ta'utanis bai karɓar ta'utanis yanzu masajidu bai yiwa ka ce masajidatu masabi bai yiwa ka ce masabi hatu babu wannan a larabci to irinsu su ne suke shiga wannan babu cewa ba za su sarrafa ba amma aka samu suna ko da ya zo da wayancan ma'aunan guda biyu ɗaya daga cikinsu sai zai zai iya yiwa ya karɓi ta'ud ta'anis to yan sarif kamar masarifu masarifu kaga ala wazni hmm? mafa'ilu amma yana karɓar ta'u za ka cewa masarifatu masarifatu za ka yi faɗar haka hmm? ko sayaƙilu za ka cewa sayaƙilatu to da sayaƙilu da masarifu wannan duka suna sarrafuwa saboda suna karɓar ta'un tanis kamar yadda zai ambata to sai a kiyaye wannan kenan ba kowane suna in ya zo da sigatun muntahal jumu la yansari ba sharadi shine Allah ya qabila eh ta ta'nif mm Allah ya qabala ta ta'nif ya zan ba zai karbe ta ta'nif to sai fal adlu siffa ta biyu adlu shi adlu mutlaqan a da nau'ukansa guda biyu dama mun ce kala biyu ne ko akwai al'adulu alhaqiqi akwai al'adulu at-taqdiri to shi yake nufi da mutlaqan ma'ana kowanne daga cikin su bisa wawaitawa kamasna kaga masna yana cikin al'adulu alhaqiqi eh masna muka ce ma'dulun ne min isnani wa umar shi kuma muka ce al'adulu ne eh at-taqdiri at-taqdiri ma'lulun ne min amir umar ba suna bane to asalinsa daga amir amir domin amir ma'anarsa mai rayuwa umar wacce ya fi ba da ma'ana umaru ba zai ba da ma'anan mai rayuwa ba sai dai ya zo da ma'anar rayuwar karantanta to shi ne sai suka kaddara masa adulu sai suka ce ma'adulun ne min amir ma'adulun ne min amir to saboda haka za ka ce ja alƙaunmu masna ra'aitul ƙauma masna marartu bil ƙaumi masna أي جاء القوم اثنان اثنان اثنين اثنين شيل تقليل زنجا جاء القوم اثنين اثنين تو أنا جاء القوم مثنى جاء عمر رأيت عمر مررت بعمر بكتي ومررت بعمر ba za ka ce kuma ja'a umarun ba yadda wasu za ka je in sun zo karanta hadisi suna samun wannan kurakuran yawwa an abi hafsin sai kai sun ce umarun to haza haɗau ko umarin an abi hafsin sai kai sun ce umarin bin al-khattab wannan kuskure sai dai an abi hafsin sai ka ce umar in hawa kafi za ka yi an abi hafsin sai ka ce umar in kuma wucewa za ka yi sai ka ce an abi hafsin umar bin al-khattab umara umara amma kaka ce umaru ko umarin laraba ba sa faɗa haka kai ke faɗa haka kuma abin da ya jayo wannan shine rashin karatu eh yawwa kaga ana abi umara tunda an tashi ko shi yasa abi min asma'i sitta hmm umara kuma mudafun ne ko ka'idan mudafun kuma shine mi mudafun ilayhi dole a masa jarra mudafun ilayhi ne umar abi mudafun umar mudafun ilayhi ai ya fada a baya me ya fada kai idafa in za a yi idafar suna menene sharadi me ake yi wa shi almudafu da almudafu ilai wa yi huzafin tanwin wan nunani mimma yudafu wa yujarru sani duk sanda za ka yi idafa to shi almudaf sai ka shafe masa tanwini sannan ka shafe masa nuno a ƙarshen sa in akwai wa yujarru sani almudafu ilai shi kuma kai masa jarra to anan an abi ka gani an abi abi dole dama majarurun ne min ajali an ko sannan tun da an idafarsa zuwa ga umar shi kuma umar mudafin ilaihi dole ya zama majrur to shine sai ka ce an abi umara umara eh sai ka wara'un din fatha me yasa saboda mamnu'un min as-sarf sai ka ce umara mudafun ilayhi ko majrurun wa alamatu jarrihi al-fataha al al-fataha saboda ne hmm la'annahu ismun la yansarif wannan shine dalili to sai ce wal wasfu sifata ta gaba sai alwasu shi ma mun yi magana aka alwasu ai ko muka ba da misali kama aswadu kama ahmaru eh abyadu azzaraku da makamantansu to ita kuma sharadin ta usila ya zan sifa din nan ta asali an kawo ta ne da ma'anar ta asali ba sifa ce aridatun ba ma'ana ana iya lalabinta wani lokaci a rasa ta ga abin to wannan sifa ba a bukatarta kamar ka ce misali a ja'a zaidun aswadu ra'aitu zaida aswada marartu bi zaidin aswada kagan ja'a zaidun ja'a fa'ilun madin mabniin ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab zaidun fa'ilun ha marfu' أسود نعت لزيد وهو مرفوع كذا زيد أسود أسود أها نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ونعت المرفوع مرفوع رأيت زيدا أسودا أسودا كذا رأيت فعل وفاعل زيدا مفعول به منصوب أسود نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هكذا يكتر مررت بزيد أسود ككتي أسودي أسود أي مررت بزيد أسود نبي تكون زيد wanda yake baki kaga baki sifa shi ko abu yaba ko azraka eh da makamantansu a to shi ma haka za ka yi lairabinsa sai ka ce zai majalurin bibi wa alamata jirgi alkasaratu zahiratu ala akhiri li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri aswada sai ka ce na'atun majrur wa alamata jirgi alfata niyabatan an alkasara li'annahu ismun mamnu'un min as-sarf to haka za ka yi li'irabin sa to sai an kiyaye amma sifar nan ta zama al-asliya eh domin in kamar sunan misali arba'u ne arba'u misali ja'a zaidun arba'a ra'aytu zaidan arba'a marartu bi zaidin arba'a arba'a ba wancan dalili zai yi ba eh mana na gan shi ya yi wani cycle guda hudu shi ba da arba to wannan zuba kaga are za shi ba koyo shi zai iya za ka gan shi ya yi wannan cycle din ko waɗannan gwiwoyin guda hudu ba zai iya canzawa to ita wannan sifa duk da zamanta sifa ba za ta zama mamnu min sarf ba kenan za ka sarrafa ta جاء زيد أربع رأيت زيدا أربعا مررت بزيد أربع duk da gashi sifa ce to shine yake magana usila sannan sharadinta na biyu ita sifa muni'atta kuma ya zan bayyuwa a sa mata tawo bayyuwa a sa mata tawo yanzu aswadu ba a sa mai tawo ba a sa masa tawo ba ka cewa misali ja'at hindun aswadatu babu wannan ko abu ya zato a a sai dai ka dogona ta ba wani ja'at hindun sauda eh ko bai zuwa amma ba a cewa su wadatu to shi yasa ya zama mamnu'un min as-sarf amma in ya zan yana karɓar ta'ud ta'anif to kuma yusarraf za a za a za a sarrafa shi kamar misali armalu armalu me armalu shine fakiri eh shine fakiri ja'a zainu sai ka ce armalu to kaga sai ka sarrafa shi sai ka ce armalun ra'aytu zaidan armalan marartu bi zaidin armalin saboda ya halatta ka ce ja'at hindun armalatun ra'aytu hindan armalatan marartu bi hindin armalatin saboda ya halatta ka sa mai ta'u ta'anis saboda shi mu'annas ɗinsa bai da wazanin fa'alawu kamar na can aswadu kaga mu'annas ɗinsa shi ne wazanin sami fa'alawu shi ne saudawu baidawu zarkawu ko zurkawu haka za ka ce hindun zurkawu ba za ka ce azarakatun ba hindun saudawu ba za ka ce aswadatun ba amma shi armalu to za ka sa mai ta'auta ne in mace ce ja a ta hindun sai ka ce ar malatu ar malatu kun fahimci abin da yake nufi yana to shi ne muni atta ya zan an hana mai ta'u ina misali ya ce ka a garu misali ja alfarasu sai ka ce a garu doki ya zo mai hasken goshi da kwabri ra'aitul farasa a garra marartu bil farasi a garra to shi ka a garro din nan da ya ambata kaga ai sifa ne doki ya zo mai hasken kwabri da goshi to shine sai ka ce ja al farasu a garro ra'aitul farasa a garra marabtu bil farasi agarra ko kuma mutum ma ja'a zaidun agaru ra'aytu zaidan agarra marabtu bi zaidin agarra hmm? saboda ba a sa mai ta'u baka cewa ja'at hindu agaru sai dai garra sai ka ɗauki wazanin fa'ala shine na mu'annas ja'at hindu garra'u ja'at zainabu garra'u ra'aytu zainaba garra'a marartu bi zainaba garra'a kun fahimci wannan sabanin armalatu da mun gaba da misali shi muka ce jaza menene sa masa ta'ut ta'nis to ana fahimta da zai kyau da kyau ko an ji karatun na yan jami'a jami'a eh bayar wanda aka zaba cikin annahul wazo ba ko mu'annasu ta'alaman kal ma'anawi to sai at-ta'nisu bitta can mun yi at-ta'nisu bil alif da ba ba mun ce kala uku bane yanzu ra kala biyu to sai a ta'anisu bitta shi ma mamnu min sarf amma sharadinsa shi kuma alaman ya zamo akwai alamiya cikin shi suna ne na yanka ba na kira ba ba na kira ba kamar fatimatu zaka ce ja'at fatimatu ra'aytu fatimata marartu bi fatimata هذه عائشة ككتي عائشة رأيت عائشة غشانا قرن دوا حديث عن عائشة ككتي عن عائشة saboda fihi ta utani a an duk daga harfi jarri to sai ka ce aishata eh kuma kaka ce aishatan kaka yi tanwini sannan kada ka yi jarra irin su talhatu eh jaa talhatu ra'aytu talhata marartu bi talhata tunda akwai tawun ta anisa tare da shi to shi ma kalma'anahu da mai ta'un shi mu'annas da mara ta'un wanda shine al-ma'anawi da hukuncin su daya shine mun gaba da misali kamar zainabu kaga zainabu bai da ta'u ta'anis bai da alifu ta'anis amma kuma zaka ce ja'at zainabu kaka ce zainabun a ja'at zainabu ra'aitu zainaba marartu bi zainaba eh جاءت جاء سيكتي فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء علامة التأنيث مبني على السكون لا محل لها من الإعراب زينب سيكتي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيب الآخر وهكذا رأيت زينب رأيت فعل وفاعل زينب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر هكا مررت بزينب مررت فعل وفاعل به حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب زينب با زينب با زينب اسم مجرور ببي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر ميسا لأنه اسم mamnu'un min sarf ko ismul la yansarif duk wanda ka faɗa to haka ka'ida take to kaga ana kiran sa da al saboda bai da ta'u ta'anif kuma bai da alif amma kuma suna ne na mace to a shi sharaɗinsa shi al-ma'anawi shi ne ya zan haruffansa sun wuce uku ko da na mace ne in ka samu suna na mace bai da ta'u tanis bai da alifu tanis la mamduda wa la maqsura to sharadin zaman sa mamnu'un min as-sarf shine ya zan ya haura harafi uku kamar zainaba in ka lissafa harafi hudu ne su'adu shi ma harafi hudu ne ja'at su'ad sunan mace ne ra'aitu su'ada marartu bi su'ada wannan shine huwa al-asl shine ka'ida amma sai zanga wani suna mun samu laysa lahu ta'u tanif wala alifa at-tanif bai da ko guda sannan kuma harfa ne ba su kai uku ba to kala biyu ne sai ka duba ha gani idan maftuhul aini ne to muni aminas sarf ko da haruffan saboda uku ne in ya sa harafinsa na tsakiya yana da fatha to sai a hana shi sarrafa kamar irin su saqaw saqaru kaga muannas ne qalu ma salakakum fi saqara ba ce fi saqarin ba ka duba qur'ani haka fi saqara kuma ga fi ta zo sa ƙara kuma kaga sulasi ne me yasa ba a ce fi saƙarin ba li'annahu mamnu'un min as-sarf to ai mun ga bai kai harfa hudu ba eh saboda maftuhul aini kafin din maftuha ce ba a ce saƙa sai fi saƙa min asma'in nar sakara da ake faɗa ko yawwa to za ka ce hazihi saƙau ra'aitu saƙara marartu bi saƙara eh kaka ce saƙarun ko saƙaran ko saƙarin to wannan shi ne ƙa'ida kaga duk da sulasi ne amma in ya zan a wato sakinul aini ainu ɗinsa sakina ce to wannan yansarif yan yansarif na misali kamar hindu wasu malamai suka ce to ba za mu sarrafa shi saboda mi eh ba mu'annas bane mu'annas suka ce saboda sulasi ne harfan saboda suka yi hudu ba ba kamar zainabu bane ko su'adu sannan kuma sakinul aini ainun ɗinsa ita ce nunun sakina ce hin saboda haka ba a ce hinado ba kamar saƙaru to shi yasa za ka yi cewa ja'at hindun ra'aytu hindan marartu bi hindin wannan ra'ayin wasu malamai ke kamar da'al shi ma sunan mace ne da'al ja'at da'al sai su ka sarrafa shi ka ce da'alun ra'aytu da'alan ra'ay marartu bi da'alin saboda shi ma sakinul aini wasu kuma malamai suka ce a abu bai yadda ba duk da cewa sulasi ne harfansa uku ne eh sannan kuma sakinul aini ne ainun dinsa sakin ne to hawa yau yumna min sarf to a wurin sai dai kace ja'at hindu ra'aitu hinda marartu bi hinda kun ga ra'ayi guda guda biyu kenan to shine wanga ra'ayin sai malam yace wa man uhindin hana mahindu sarrafuwa kadi qawi to ra'ayi ya zama mai ƙarfi sama ga masu cewa a sarrafa shi kenan ka ce ja'at hindu ra'aytu hinda marartu bi hinda aqawa wanda ya fi ƙarfi sama ga sarrafa ta ka ce ja'at hindun ra'aytu hindan marartu bi hinda me dalili suka ce saboda alami ne eh suka ce alami ne kuma mu'annas ne ma'anawi sau da haka don mi da za a bambanta shi da saƙau ai an yi sukunun ne ga ainihinsa littafif saboda a sauwaƙe zancen a sauwaƙe lafazin ya yi sauƙin faɗa shi yasa aka ce hindu amma laka nuhin shi nuhu ba haka yake ba kaga shi sulasi ne ko to shi nuhu kam yusraf yusraf me yasa saboda shi ba muannas bane muzakkar ne duk da ajamiyun ne yana da wata illa ta daban ha to bai da illa ta biyu bai da illa ta biyu bai da ta'anisi bai da alwasu bai da wazinul fi'ili da za a bata bai da at-tarkib saboda shi saboda haka illa guda ɗaya gari kuma illa gabata cikin illoli guda biyu masu ƙarfi to shi yasa shi nuhun zaka sarrafa shi eh zaka ce suratu nuhin hmm qala nuhun ka duba qur'ani zaka ga surrifa qala nuhun ba ce qala nuhun ba da an ce ƙala nuhu to wannan gaga mu ne a minan sarf a to sai ce ma'rifatul alam misla zainabin to haka mu'annasi wanda yake ga ta'anisu alma'anawi tare da shi sannan kuma alami ne shi ma mamnu ne minan sarf misla zainabin kamar yadda muka ba da misali a baya shi ne ma'arifatul alam wato wanda yake shi alma'anawi wanda yake yumna min sarf shine ya zam akwai al'alamiyya tare da shi wa ujmatul a'lami qabla al-arabi hakanan suna wanda yake akwai ujuma cikin shi to shi ma yumna min sarf amma sharadinsa wannan ujuma din ta zamo qabla al-arabi kabalan arabi akwai wannan ujuma akwai wannan alamiya din tun gabanin su larabawa su ɗauki sunan su yi amfani da shi hatta su karan kansu masu yaren wannan suna a wurinsu alami ne kamar ibrahim misali kaga ba larabci ba ne amma kuma laraba suka ɗauko shi suna amfani da shi kuma alami ne hatta gunsu waɗanda suka aza suna waɗanda ba laraba ba to sai suna ya cika wannan sharadi amma in ya zamo can na kira ce can can ga waɗanda ba laraba ba su laraba su suka mai sai alami to wannan yusuf so haka alamiya din ta zamo eh ta gabace larabawa kamar shi ibrahim ishaqa isma'il da muka idris da muka ba da misali a kansu to wannan ana kiran shi al-ujma al-ujma wanda mafi yawanci kamar injila za ka ga malamai suka ce da ujuma an ga saukar da ita injila littafin annabi isa alaihi salam alkur'ani aka saukar da shi da larabci zabura aka saukar da ita da suriyaniya ita kuma a taura an ga saukar da ita da al'ibraniya ko waɗanne sai aka yi amfani da yaren da mutanensa suke amfani da shi haka shehu abdullahi ya kawo wannan bayani a cikin littafinsa al-fara'idul jalila yake cewa unzilatit tauratu bil ibrani a unzilatit tauratu bil ibrani wa unzila zaburi bis suryani wa unzila injilu bil ajmiyi wa unzilal qur'anu bil arabi haka an karama at-taura an saukar da ita da ibraniyya zabura an saukar da ita da suryaniyya bisi injil an saukar da shi da mi al-ujumiyya shi kuma al-qur'ani an saukar da shi da al-arabiyya to wallahu ta'ala a'lam haka shehu abdullahi ya faɗa cikin al-fara'idul jalila duk sai alijar manta halijimu ko shi kuma sharaɗinsa wanda muka ba da misali a baya dunata ya zan baya karɓarta wanda mun ba da misali a baya murakkabul alami bil mazijiyata sai ko murakkabul alami wanda ya haɗu da tarkibi ko sannan kuma gashi alami to shi ma yi unau min at-tasrif kina at-tarkibu sai in ya hadu da al-alamiyya eh yawa ba ala bakku hadara mautu to duk wayannan kaga akwai at-tarkib tare da su al-majzi sannan kuma akwai al-alamiyya hmm to shine yace ata in ya zo da wannan siga to sannan ne za a ce ba za a sarrafa shi ba zaka ce ja'a ba'ala bakku ra'aytu ba'ala bakka marartu bi ba'ala bakka kaga mamnu min asar amma irin su siba waihi eh raha waihi khala waihi wannan duka mabniyai ne eh mabniyai ne su ba sa cikin al-mu'rabat to sai ce azza'idani alifun wa nunu sai sunan da yake da ziyada alif da kuma nunu a ƙarshensa fi alami fa'alana a cikin suna alamai waɗanda suka zo da wazanin fa'alana kamar usmana faubana salmana eh humrana duk wannan kaga akwai nunun da alif to zaka ce ja usman ra'aytu usmana marartu bi Usmana shi ma la yusarraf saboda mi akwai ziyaratul alif wa nun tare da shi sannan kuma akwai al'alamiyya tare da shi sai ce wa wasfi yantafi fa'lanatun kuma yazan mu'annas ɗinsa ba zai yi a kawo shi da wazanin fa'lanatun ba in yazan shi sunan da ya zo da wa'azin fa'lana idan za a kawo mu'annas ɗinsa za a kawo shi ne da sigatu fa'alanatu to wannan yusarraf misali usman kaga ba za ka ce usmanatu bai yi ba humran ba za ka ce humranatu salman ba za ka ce salmanatu ba ba a kawo zanen shi da fa'alanatu haka sakaranu mutum mai maye ba za ka ce sakara na tunba ma'anas ɗinsa sai dai ka ce sakara hindu sakara ba za ka ce sakara na tunba eh bai karɓar taro amma irin su nadimanu kaga akwai ziyaratul alifi wa nun nadimanu shine mai shan giya to za ka yi cewa nadmanatun hindu nadmanatun to shi yusarra yusarra saboda yana yana karɓar mi ta mutane so za ka zaka ce haza nadmanun ra'ayatu nadmanan marartu bi nadmanin sai ka sarrafa shi saboda in za a kawo ma'annas to za a kawo shi da siga ta fa'alalatu shine ya ce wa wasfin yantafi fa'alalatu ya zan siffanta mu'annas ɗinsa da wazanin fa'alalatun ya kuru an daga gare shi to sai ce wa waslul fi'li eh yawwa suna da dai misalai da lama shi fa'alala irin su gaba a ƙasha zama'an duka to za ka ce ko mace za ka kawo haka za ka faɗa a abin nan kai sai ka kawo shi da alif makasura hindun sai ka ce gababa to wannan ke a duk da wasu na ganin gababa kuma jam'i ne zai iya ɗaukar jam'i jam'u gababani gababa gababana in ka ce gababa to sai ya zamo jami kenan da mace da namiji duka gababana ba ka ba a ƙashan duka ba bambanci to sai ce wa wasu fi'ili in ya tasu au ya galibu ko suna ya zo da wazanin aiki dama mun ce wasu fi'ili irin su misali fa'ala ko ko fa'ila ko fa'ula ko fa'ala ko ya fa'alu ko ya fa'ilu ko ya fa'ulu duk wannan auzanin fi'ili to sai suna ya zo da wannan siga kuma ya zan wannan siga ya tasu shi fi'ili shi yake manta da wannan sifa ɗin kamar shammara shammara suna ne kunga akwai kuma fi'ili shammara akwai suna shammara akwai kuma fi'ili shammara kuma alawazu ne fa'ala to sigatu fa'ala siga ce wadda ya tassa biha alfi'il amma in suna ya ɗauke ta to yi na umina sarf za ka ce ja'at shammaru ra'aitu shammara marartu bi shammara hmm? to wannan ke ko tagalib akwai suna tagalib ja'at tagalib sunan mace ne ra'aitu tagaliba marartu bi tagaliba kaga alawa zani taf'ilu shi kuma wacce alawa zani fa'ala au ya galibu ko kuma a galibi suna fi'ili shi ke zuwa da wannan wazanin kamar ya fi'ilu sai aka samu ya zidu ya zidu ya zidu ko ya fi'ulu kamar ya amuru ya amuru ko ya amuru duk sunaye ne akwai suna wani lokaci su zo da siga suna wani lokaci su zo da siga aiki eh kama a fa'ala shine ahmadu ko ahmaru alawaz ne a fa'ala to wannan kaga galibi galibi fi'ili ke zuwa da shi amma ana samun wasu sunaye da za su iya zuwa da wannan to dukansu ba za su sarrafa ba amma sharaɗi kuma wabinta makure kuma ya zamba a iya gwama ya su da tawo ba a iya gwamaya su da ta'un ahmaru bai yiwa ka ce ahmaratu yazidu bai yiwa ka ce yazidatu shammaru ba ka cewa shammaratu amma iya za ana sa mai ta'un to yi sarra kamar mi ya amulu za ka yi cewa ya amulatu sunan taguwa ya amulatu ya amulatu bil'ain to wannan kenan ya amulu zaka sarrafa shi zaka ce ja'at ya amulun ra'aitu ya amulan marartu bi ya amulin tunda in ka ga dama zaka yi sa mai tawon sai ka ce ya amulatu ja'at ya amulatu ra'aitu ya amulatan marartu bi ya amulatin to wannan shine sharhin wancan baiti kwaya ɗaya da ya kawo fa'adil sif annis ar-rifai jimijma'i rakib wa zid wal fi'la zid mutamnai duk wayannan baitocin sharhi ne akan wancan baiti to zamu ga kenan al'adulu yana haduwa da mi wani lokaci da sifa ko an samu illa biyu kenan kamar masna sannan wani lokaci al'adulu yana haduwa da mi da al'alamiya kamar umar sannan alwasu shi kuma alwasu wani lokaci yana haduwa da wasu fi'il kamar ahmaru aswadu ko ga wasu fi'ili sannan ga sifa sannan yana haduwa da al'alamiya kamar ahmadu wasu kenan a sannan at-ta'anis shi mun ji shi kala kala ne to inda ta'un ne sharadin sai hadu da al'alamiya ko kuma ma'anawi ya zan ya hadu da alamiya sai a al'alamiya ita kuma tana haduwa da ziyadatun nuni wal alif sannan tana haduwa da al'ujuma sannan tana haduwa da menene ziyadatul alifi wan nun sannan ujuma ita kuma tana haduwa da al'alamiya sannan alijam shi ginshiki ne shi kadai yana tsayuwa ga kansa sai rakib da ya ce a tarkib shi kuma yana haduwa da mi al'alamiyatu sai a ziyada ita kuma tana haduwa da al'alamiya tana haduwa da kuma asifa sai a wasu nulfeli wanda shi ne muke na ƙarshe a kansa shi kuma wasu fi'ili yana haduwa da al'alabiya kama ahmadu sannan yana haduwa da alwasu kama aswadu kaga akwai wasu fi'ili sannan kuma ga alwasu mutane da shi amma da attanisu bil alif da sigatu muntahal jamu su sifofin su kadai ne ba su haduwa da kowace to amma sharaɗin hannuwarsu daga tasirifi daga asarku shi ne ya zan ba a yi abubuwansu ba ba ba ba sun sun keɓanta ko sun kaɗaitu daga abubuwa guda biyu shi ne ba a yi izafarsu ba zuwa ga wani suna dukkanin sunan duk wanda ka ɗauka ka yi izafarsa zuwa ga wani suna to yi sarrafa Usman in ka yi idafarsa ga suna za ka sarrafa shi. Eh? Ja'a Usmanuna, ra'aitu Usmanina, marartu bi Usmanina, za ka sarrafa shi. Za ka yi masa jarra, za ka ce marartu bi Usmani na Usmanu, to wannan nunin sai ka mata jarra, li'ajali al'idafa. Hmm? ko ahmadu za ka ce ja ahmaduna ra'aitu ahmada marartu bi ahmadina bi ahmadina saboda ajali al-idafa sannan in kassa masa al-alif da lam in mai karba alif da lam ne shi ma yusarra kamar sigatu mun ta halijimu za ka ce hadhihi al-masajid ra'aitu al-masajida dakhaltu fil masajidi za ka sarrafa shi li ajali al'izaba to shine abin da ibnu mali yake faɗa cikin alfiyarsa wa jurra bil fatahati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakuba da al-radif sai a samu waɗannan sharuɗa guda biyu da shi ibnu malik ya ambata wa jurra bil fatahati ma la yansarif ma la yansarif ane masa jarra amma bil fataha eh bil fataha marartu bi usmana an ga masa jarra da fataha amma kuma lam yudaf in ba yi idafarsa ba in ka ce marartu bi usmani na to sai ka sai ka sarrafa shi aw yanku ba'da al-radif in kuma wanda ana iya sa mai alif da lam ne to shi ma hawaye sai a sarrafa shi dakhaltu sai ka ce fil masajid hmm in kuma kai idafarsa hazihi masajiduna ra'aytu masajidana marartu bi masajidina li ajali al-idama to sai an kiyaye wannan ka'ida saboda haka sharadin rashin sarrafa su shine kar a yi musu idaba ka a raba su zuwa ga wani suna sannan ka a sa musu alif da lam to sai ce amma kuma ana iya saba ma ka'ida saboda lalura kasar lalura ta ka halatta cin motsai ko duk da cin motsai mine ne haram to akwai lalurar da za ta halatta kuma a sarrafa mamnu min sarf shine yace walittirarin sarfu ghairil munsarif wa qasr mamdun wa fil aksiqi wa fil aksiq sulif yace walittirarin saboda lalura ta waka yana nufin al-daruratu shari'a ita ake nufi ana ba wai lalura ta sauri ko jahilci ba tunda baka san wanda zaka yi ba shikenan sai ka sarrafa shi a ana nufin lalura ta waƙe to sarfu ghairil munsarif ana iya sarrafa suna wanda yake ghairul munsarif ga mamnun ne min sarf amma kuma sai a sarrafa shi wannan muna karantawa sosai a waƙe musamman littattafan lura da muke karantawa ibrahima wani lokaci sai ka ji an ce ibrahimi ahmada sai ka ji an ce ahmadi to wannan sarfu malayan sarfi kenan li'ajali darura wa kasru mamdudin ko kuma suna mamdudu ne alif ɗinsa mamduda ce amma sai a mai shi ta makasura saboda lalura asma'u sai a ce asma'a eh sai ai kasuru dinta ashiya sai a ce ashiya eh sai a bai da alif din ta koma menene makasura sahara sai a ce sahara eh to wannan shine abin da yake nufi amma wa fil akasi tulif to akasin haka ba ya halatta ko bai halatta ba shine man usarfil munsarif hal ya juzo amla ko kuma maddul makasuri shi wannan suna yansari sai ka mai da shi gairul munsari to hatta alalurar waka ya halatta ko bai halatta ba to shi ne yake ikhtulim an samu saɓani kamar suna allaziyan sari sai ka mai sai mamnu min sarf kaga akasin wancan sarfu ma la yansari wannan kuma man usarfi almunsarif ko kuma maddul makasuri aka sensa kasurul mamdudi hmm? yau kamar sugora sai ka ce sugora shin wannan ya halatta ko bai halatta ba a waka ko kubora sai ka ce kubora'u salma sai ka ce salma'u shin wannan ya halatta ko bai halatta ba shine yace yaktuli malamai na larabci na na hausa ya saba ne wasu ce ya halatta tun da lalura ce ta waka wasu kuma suka ce a bai halatta ba to wannan ne duka ana magana ne akan waki amma in ba waki za ka yi ba to hatta fuskar farko ba ta halatta ba shine sarfu malayan sarif duk sunan da yake mamnu ne min sarf to la yajuzu an tusarrifahu illa fi darurati shari'a illa fi darurati ashiriya fi darurati shiriya haka nan kasar mamdudin shi ma in a waka ne ya halatta in ba waka bane bai halatta to wannan a takaice shine wannan babi na malayan sarif abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi ya bi sai an yi hankuri karatun yana da tsauri ko yawwa to amma tunda ana ɗauka sai mutum ya je ya ta bibiya in dai Allah ya taimake ka ka fahimce shi to ka riga ka gama da babin kuma nan gaba ko an sa alfiyya tu bin mali baka wahala amma da kayan sakaci ka kasa tsayawa ka fahimce shi tun yanzu to can fa akwai abubuwan da za a ƙara ba na za a tsayawa ba in an shiga alfiya ko kaburun nada ko shigurun zahab to akwai wasu masailu da zai ƙara sama ga waɗanda an ka ambata yanzu to ga ganin baka fahimci wannan ba an zo da ƙari min babu aula ba za ka fahimta akwai tambaya ko komi ya fito fili eh to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh